أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين sha biyar ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1416 wanda ya daidai da hudu ga watan march 1996 muna karatu a cikin wannan littafi talkhis na littafin sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim lil al-albani yace qira'atul fatihati fi kulli raka'atin bayani akan cewa fatiha za a karanta ta a cikin kowace raka'a saboda sabani da aka samu a tsakanin mazhabi na imamu malik da mazhabin shafi'iyya da mazhabin hanabila da kuma mazhabi na ainihin ahnaf da jumhurin malikiya da dukkanin ahnaf ai hanabila da shafi'iyya suka ce wajibi ne a kowace raka'a sai an karanta fatiha amma wasu daga cikin malikiya da kuma mazhabi na ahnaf su kuma suka ce karatun fatiha ba wajibi bane a kowace raka'a in ka karanta fatiha a mu'zamin raka'at ya isar kamar sallar da ke da raka'a hudu in ka karanta fatiha a cikin raka'o'i uku ya isar sauran ɗaya raka'ar in ka tashi ka iya tasbihi kawai to an samu wannan mazhabi ya yi daidai da mazhabin shi'a amma abin da yake daidai shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa kowace raka'a sai an karanta mata fatiha وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة yana wajaba a karanta fatiha a cikin kowace raka'a wa yusannu ziyadatu alaiha fi raka'atayn al-akhiratayn aidan ahyanan kuma an sunnanta a ƙara a raka'o'i biyu na ƙarshe wani lokacin an sunnanta bayan an yi karatun fatiha ɗin to an sunnanta da a ƙara da wasu ayoyi ko kuma wasu surori gajeru ma'ana raka'a ɗaya ta ƙarshen magariba da raka'o'i biyu na ƙarshen isha da raka'o'i biyu na ƙarshen azahar da raka'o'i biyu na ƙarshen la'asar an sunnanta bayan ainihin an karanta fatiha a samu wasu ayoyi ko kuma wasu gajerun surori sai a karanta ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة بحالة لمن يطوي تكراتو في يد يد يزو أتكن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا معنى لمن يكراتو كما يد يزو أتكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كي يوتي نان تو إن يوتي ya wuce ka'idar kenan akan haka dole ne liman ya je koyi sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama fa innahu yashqu bidhalika ala man qad yakunu wara'ahu min rajulin kabirin fi sunni domin in liman ya wuce karatu yadda ya zo a sunna to zai zama ya tsananta wa ainihin mamu da ke bayan shi kenan kamar mutumin da ya zama ya tsufa yana da yawan shekaru aw maridi ko mara lafiya aw imra'atin laha radi'in ko kuma matar da ya zama aw imra'atin laha radi'un ko matar da ya zama tana da yaro da take shayarwa aw zil haja ko kuma wani mai bukata ma'ana duk sa'an da liman ya tsawaita zai zama ainihin ya cutar da wanda yake a bayan shi kenan to kai ya tsawaita din ya cutar da wanda yake bayan shi to menene tsawaitawa shine a wuce abin yadda ya zo a sunna aljahar wal israru bil qira'ati hukuncin bayyanawa da kuma ɓoye karatu a sallah wa yujharu bil qira'ati fi salati subhi sallah asuba za a bayyana mata karatu ma'ana sallah asuba a fili ake karatunta da maza da mata duk ɗaya ne sai dai bayyana wadda mata za su ba zai kai ɗaukaka sauti kamar yadda maza suke ba amma matarka babarka ƙanwarka ‘yarka ɗalibarka duk wanda zai yi sallah abin da shari'a ta sunnanta shine ta asuba sai ya ainihin yi karatun sallah ɗin a bayyane wal juma'ati da kuma sallar juma'a wal idaini da sallar idi guda biyu walistisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa wal kusufi da sallar kisfewar rana ko wata والأولين من صلاة المغرب والعشاء لكم ركو إيبيو نفر كون صلى المغرب دا صلى العشاء دو ودنن باكي دي za a bayyana karatu a cikin su da namiji da mace da yaro da babba kowa haka zai yi wa yusarru biha fi salati adh-dhuhri wal 'asr amma sallah azhar za a sirranta karatu a ciki wa fi thalithati min salati al-maghribi haka kuma ainihin wato raka'a ta uku ta ainihin sallar magriba to sallah azhar da sallar la'asar da sallah wa fi thalithati min salati al-maghribi da kuma raka'a ta uku ta sallar magriba wal ukhra min salati al-isha da raka'o'i biyu na ƙarshe na sallar isha duk waɗannan za a yi karatu a ɓoye da mata da maza da yara da manya duk hukuncin ɗaya ne wa yajuzu lil imami an yusmi'ahumul ayata ahyanan fi salati sirriya an so ana ya halatta ya halatta ga liman wani lokacin ya rinka karanta aya kamar guda ɗaya a sallar da ake sirranta karatu don ya rinka jiyar da mamu kamar misali sallar azhar ko la'asar sai ji liman ya ce wattini wa zaitun sai kuma ya ci gaba da karatu ainihin a sirrance mun gane wannan da kyau ko to ya halatta in ainihin liman yayi haka dalili shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin haka aka ce yaya kuke gane yana karatu a sallar azhar suka ce wani lokacin yana jiyar da mu aya wani lokacin kuma muna ganin ainihin gemun shi yana motsi to ta haka muke ganewa wa salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi wa ammal witru wa salatul laili yace amma sallar witri da kuma sallar dare fa yusarru fiha taratan wani lokacin za a iya sirrantawa wa yujharu taratan wani lokacin kuma za a iya bayyanawa wa yutawassatu fi raf'i sauti kuma sai a tsakaita wajen ainihin ɗaukaka sauti din ma'ana in ka zo sallah ta nafila ta dare in ka ga dama duk gaba ɗaya ka iya karatun a sirrance in ka ga dama duk gaba ɗaya ka iya karatun a bayyane amma in za ka yi a bayyane kar ka ɗaga sautin ka yadda zai yi yawa sai ka tsakaita wajen ainihin a sauti din mun gane wannan da kyau ko to inna ma za ka ji fatawar da ka saba shine duk sallolin nafila na dare a yi su a bayyane sallolin nafila na rana a yi su ainihin a ɓoye wannan fatawar haka aka saba da ita amma ba ta da asali in ka tashi sallolin nafila da rana kayi karatu a bayyana baka yi laifi ba sallolin nafila na daren ka tashi yin su kayi su ainihin a a boye babu laifi akan haka tartilul qur'ani sai kuma bayani akan cewa karanta alqur'ani alqur'ani ana karanta shi ne tiryan tiryan dalla dalla ana mai kiyaye ka'idoji na ainihin tajwidi was sunnatu abinda sunna ta nuna an yurattala alqur'ana tartila a karanta alkur'ani dalla dalla la hazzan ba da sauri ba wala ajalatan ba kuma da gaggawa ba bal akwai bambanci tsakanin sauri da gaggawa sauri din kana yi baka cinye wani harafi sai dai gaggawa saurin yayi yawa amma gaggawa har kana ketare wani harafi kana ketare wani wasali ko kana canzawa to banda ba a san ɗayan waɗannan abu ya faru bal sai dai yadda ake so kira'atan mufassara a samu karatu wanda yake za a iya gane fassara shi harfan harfan harafi harafi ana jin shi yana fita dalla dalla wa yuzayyinu alqur'ana bi sautihi kuma ana so mai sallah ya yi wa alqur'ani ado da muryar shi wa yataghanna bihi fi hududil ahkam kuma ya rinka rera ainihin wato karatun alqur'ani din a wuraren ainihin da ake yin hukunce-hukunce al-ma'rufa inda ahlul ilmi bit tajwid waɗanda sanannu ne a wurin malaman da suka san ilmin tajwidi wala yataghanna bihi alal alhanil mubtadi'a mubtada'a kada ainihin mai sallah ya rera karatun alkur'ani ya kai lahani ma'ana kuskure irin yadda ainihin aka kirkiro kurakurai na bid'a wajen kira'a kar ya zama yana yin kira'a da kira'a da kiran sallah duk waɗannan abubuwan mutane ku rinka zuwa makaranta kuna koya dan kaji balarabe yana ta yin wata irin kira'a yana ja yana ja ko yana kiran sallah ka zo ka ce za ka yi wannan baka koya ba abin da yake hallakar da mutane kenan ba da larabawa ake koyi ba ana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda haka abin da yake daidai shine ka ji ainihin ana kira'a ka ji ana kiran sallah sai ka je ka koyi yadda abin yake a shar'ance ba wai a yadda son zuciyarka yake ba shi yasa malam yake cewa to kada ya rinka rera alqur'ani din kamar yadda ake yin shi a lahani na ainihin wanda aka kago wala alal qawanin almusiqiyya kar kuma yazo yana ainihin rera alqur'ani din a bisa ka'idoji na ainihin masu rera waka dan ka san waka ma tana da tana da yadda ainihin aka ake rera ta to kar ka zo kana karanta alqur'ani kamar waka ake rerawa alfathu alal imami yi wa liman gyara ma'ana ya halatta in ka ji liman ya yi kuskure a cikin sallah sai ka ainihin yi mishi gyara kai mai tambihi ko a cikin kira'a ko kuma a wani wuri wa yushra'u lil muqtadi an yataqassada al fatha ala al imam idza idza artajja alayhi al qira'atu an so mamu da ke koyi da liman ya nufi wa limamin shi gyara idan wannan ainihin wato kira'a ta rikice mishi ko ya yi shiru ya manta wani abu ko ya canza ko ya kuskure wajen wasali ko harafi sai ainihin a yi mishi gyara ana son yin hakan an yi haka ba ne aka yi wa liman ba gyara ne kuma alkur'ani har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda al-Imam Abu Dawud ya ruwaito sai da ya karanta alkur'ani ya karanta sai ya shiru da ya shiru shine sai ainihin da ya idar da sallah sai yake cewa jama'a cikin ku babu ubayyu ne dan ka'ab sai ya ce ina nan sai ya ce dan me baka ta da ni ba sai ce ai na ɗauka ko an shafe wannan ayan ne to wannan ya hukunta kenan ashe kowane liman za a iya mishi haka tunda kai limami ba a tunanin an shafe aya a kanka ar-ruku'u sai kuma bayani akan ruku'i fa idza faraga min al-qira'ati sakata sakatatan latifatan bi miqdari ma yataraddu ilayhi nafasuhu idan ya gama karatu sai ya dan yi shuru shuru din kaɗan gwargwadon yadda zai samu damar sauke numfashin shi ka san ka karanto fatiha haka numfashin ka yana ma juna to lokacin da ka zo aka yi ghairil maghdubi alaihim wala dallin amin sai mutum ya dan yi shuru sa'annan sai kuma ya ci gaba da ainihin wato abin nan yin ruku'un nashi ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام sannan sai daga hannun shi a bisa fuskokin da aka gabatar da su a wajen kabbara harama za ka iya karanta wannan wuri da haka ko kuma ka ce almutaqaddima dalun ɗin kai mai kasara a bisa fuskokin da suka gabata ya zama fa'il kenan ko kuma almutaqaddama waɗanda aka gabatar ma'ana in ka zo daga hannu ɗin ai an siffanta maka yadda daga hannu ɗin yake daidai da saitin kunnuwanka ko daidai da ainihin saitin kafaɗinka haka kuma za ka mimmiƙe su to shine sai ka ainihin ɗaga hannu ɗin a kamar yadda aka siffanta maka a can wa yukabbir sannan kuma sai ya kabbara wa huwa wajibun yin wannan kabbara ɗin wajibi ne ma'ana yin wannan kabbara ɗin sunna ce mai ƙarfi a malikance kafin fahimta abin da ake nufi tunda mun yi bayani a muqaddima summa yarka'u sannan sai ruku'u nan ya nuna za a yi kabbara sa'annan sai a yi ruku'u ko to ya kamata wajibi ne ku rinka lura da irin waɗannan abubuwa mutane wani lokacin gaba ɗaya babu tunanin su a cikin sallah ana yin sallah mutum hankalin shi yana can da ya ji liman yayi yunkuri zai kabbara shi har yayi abin da yake faruwa kenan kana cewa Allahu akbar sai ga hawwani ya kai goshin shi kai kuma baka kai ba kuma bai da sallah shi yasa gaggawar ma mu ba ta da wani amfani don duk gaggawar shi dai ba zai sallama ba sai liman yayi shi yasa in liman yayi Allahu akbar sai a bari sai yayi ruku'un kuma sannan sai a tafi shi yasa ko kana waje ko lasifika ce take kai maka sahu ya kai ka can nesa sai ka bari bayan ka ji kabbarar liman din ka dan saurara mana sai a ce waya ana tsoron liman ta da ya dago ne ai sai limaman da ke sallah ta gargajiya da an dafa gwiwa a yi tsalle ثم يركع sa'annan sai ya ruku'u بمقدار ما تستقر مفاصله بقدر ما تستقر مفاصله sai ya ainihin wato yi ruku'u gwargwadon yadda gaɓoɓin shi za su natsu mun gane wannan ko ma'ana in ya zo sai ya yi ruku'u ruku'u ɗin sai ya natsu a cikin shi wa ya akudu kullu uduwin ma'akhadahu kowace gaɓa ta natsu ta koma inda take wa hadha rukunun shi wannan ruku'i rukuni ne ma'ana tilas ne lallai ne wajibi ne a yi shi a sallah tabbas kaifiyatin ruku'i to yaya ake yin ruku'u din a sunna ba ruku'un gargajiya ba ba ruku'un yan bid'a ba yaya ake yi sai ce waya ba'u yadaihi ala rukubataihi sai ya ɗora hannayen shi akan gwiwoyin shi wayu makkinuhuma min rukubataihi kuma ya ɗamfara ya tabbatar da hannayen nashi akan gwiwoyin shi wa yufarriju baina asabi'ihi sannan ya wawware tsakanin yatsun shi كأنه قابض على ركبتيه كما يا دنكي غياون ناشي وهذا كله wannan sifa da aka siffanta din nan yadda aka ce ga yadda za ka yi ruku'u din ya ce dukkan shi wajibin wajibi ne sai mutum ya yi haka mun gane wannan ko gwiwar ka din nan ta ainihin kafarka ka tsaya sai ka kamar tafkata haka sai ka baza yatsun naka a jiki ba wai ka miƙe su haka kamar yadda wasu ke ba za ka baza ne haka kuma ka danke ta abinda sunna ta nuna kenan sabanin haka bid'a ne wa yamuddu baharahu sai ya miƙe bayan shi wa yabsutuhu kuma ya shimfiɗa shi hatta law subba alaihi alma'u lastaqarra yadda koda za a zuba ruwa a bayan nashi ruwan nan zai tsaya ba zai gangare duka ba wa huwa wajibun miƙe baya dinnan wajibi ne tilas ne a yi shi wala yakhfidu ra'sahu kai ya durkusar da kanshi wala yarfa'uhu kar kuma ya dage shi haka walakin yaj'aluhu musawiyan li zahrihi sai dai ya daidaita kan nashi da ainihin gadan bayan shi tafi a saiti haka da kai shi da gadan bayan shi kai ya dage kan shi kai ya durkusar haka idanuwan shi kuma za mu ji inda za su rinka kallo wa yuba'idu mirfaqaihi an jambaihi damatsan shi kuma ya nesanta su daga jaffan shi kai ya zo ruku'u ya daddan fare haka a'a sai zama ya bude wa yaqulu fi ruku'ihi sa'annan kuma a cikin ruku'un nashi sai ce subhana rabbiyal azim salasa marratin aw aksar ya faɗi wannan tsarki ya tabbata ga ubangiji na ya faɗi haka sau uku ko fiye da uku ko kuma ya ƙara da wata riwa da ta zo subhana rabbiyal azim wa bihamdihi akwai nau'o'i na waɗannan in ka koma a cikin asalin littafin sifatu salatu din zaka samu ainihin cikakken bayani akan haka ina fatan mun gane wannan to wannan bayani kenan dangane da ruku'u ina idan ka zai kalla a wajen ruku'u idan ka ba tafin kafa ka zaka kalla ba zaka ci gaba da kallon inda kai zaka yi sujuda din nan ne kamar yadda aka faɗi tun a farkon sallah taswiyatul arkan daidaita waɗannan rukunai ma'ana tsaiwa din nan a sallah rukuni ne ruku'u rukuni ne to ana so ka daidaita waɗannan rukunai din ko kuma su yi kusa da juna gwargwadon idan ka yi tsayawa ta minti talatin to ana son ruku'un kama ya zama misalin minti talatin wannan misali nake mana mun gane ko kuma in bai kai talatin ba shi ruku'un ya zama ashirin ko ashirin da biyar wa mina sunnati an yaswi an yusawwiya bainal arkani fi yana daga cikin sunna mutum ya daidaita tsakanin rukunai a wajen ainihin tsawaitawa din nan fa yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'i ya sanya ruku'un shi da tsagowar shi tsaiwar da zai yi bayan ya ɗaukako daga ruku'i wa sujudahu da kuma sujudar shi wa jilisatahu baina sajadataini da kuma zaman shi da zai yi a tsakankanin sujuda guda biyu qariban min sawa su yi kusa da daidai tsakanin su ruku'in shi yayi minti biyar a ciki to ana son kuma in ya ɗago daga ruku'u ya tsaya kamar tsaiwar minti biyar din nan haka kuma sujudar shi haka zaman shi da zai yi a tsakanin ainihin sujudar shi guda biyu wala ya juzu an shi yasa sai mun zo jilsatul istiraha zan yi mana tambihi amma ina son ku rike wannan gabar da kyau don zan hada waccan maganar da wannan ruku'u aka ce in kamar kayan minti biyar a cikin shi ana son ka dago daga ruku'u kai kamar minti biyar to haka ake so idan ka tafi sujuda haka ake so in ka dago tsakanin zamanka daga wannan sujuda zuwa wannan sujudar ko to gwargwadon wannan zama da ake tsakanin sujuda guda biyu haka ake na jilsatul istiraha shi yasa sai an yi gyara akan zaman jilsatul istiraha ba dosa na duwawun ake kawai sai a tashi ba a za a zauna ne hatta ya tamakana min al-ard sai mutum ya zauna dafa'an a ƙasa sannan ya natsu gwargwadon wannan zama na tsakanin sujuda guda biyu sannan sai meke ka karanta littafin sifatu sala na allamatul jazira abdulaziz bin abdullahi bin baz da kuma littafin nailul autar na al-imam muhammad ibn ali ash-shawkani wala yajuzu an yaqra al-qur'ana fi ruku'i wala fi sujudi bai halatta ya karanta al-qur'ani ba a cikin ruku'u ko kuma a cikin sujuda ma'ana kayi ruku'u ai wani ya iya cewa na zo na samu na fara karatun fatiha sai kuma liman sai ya yi ruku'u sai ka ce bari ka karasa ɗan ayoyin da suka rage maka ayoyin da suka rage maka bari ka karasa su a ruku'u bai halatta ba ko kuma ka ce za ka ɗauko wata aya ko wata sura ka karanta a cikin ruku'u ɗin duk baki ɗaya bai halatta ba al-i'tidalu min ruku'i sai kuma bayani akan daidaituwa daga ruku'u ɗin ina son a fahimci akwai bambanci tsakanin daidaituwa da kuma natsuwa abin da ake nufi da daidaituwa shine a cikin kowane rukuni ka tsaya in na tsaiwa ne in na zama ne ka zauna a saitin yadda halittar ka take kada ka karkace karka shagiɗe duk sa'an da ka zo sallah sai ka tsaya haka kyam ka daidaitu kenan to amma sai kai wani haka to ka shagiɗe to kuma wasu haka suke wani sai gama ya haka haka haba jama'a mun gane wannan abin da yake faruwa sahu din nan ba lallai ne sai a ce wani kutsa sai kutsa sai ga wannan yi haka wannan abin wani ya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya gama hada sahunsu sai wani ya haka sai goce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wallahi ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah duk ya raba zukatanku wannan dan gocewar yanzu sai ga wannan ya goce haka wannan ya goce haka to har sai shikenan masu bid'a sai suka samu shubuha ai duk abin da ya kawo haka shine wai kabdu da ake yi a'a abin da ya kawo haka wata bid'a ce ta sababar da wannan shine sahu idan zai dauki mutum goma sai aka kakaba mai mutum goma sha biyu dole haka ta faru zai dau mutum goma a sa mutum goma nan so ake kowa ya je ya tsaya da kanshi ba ya kwanta jikin wani ba duk sa'an da ka kwanta jikin wani ko sahu ya matse ka ka kwanta jikin bango baka da sallah fa wannan magana tana nan cikin ahalari ya ce akwai halaye guda biyar ko waɗannan halaye guda bakwai duk inda kai sallah akan hali ɗaya wanda yake bai cancance ka ba baka da sallah misali a tsaye lafiyar ka lau ya waje baka yi sallah sai ka yi a tsaye da jingina baka da sallah a zaune ya kamata ka yi sallah saboda wata larura sai ka ƙi a zaune sai kai a zaune da jingina tare da cewa ba sai ka jingina ba za ka iya ya lissafo waɗannan abubuwa to sai mu lura in an zo haɗa sahu ɗin nan a daina kwanciya jikin bango da bango ka daina kwanciya jikin wani in sahun zai wallahi azim har tsarin sahun masallatan nan namu waɗannan tsare-tsaren wallahi ba daidai bane yanzu kamata wannan masallacin a fitar da sahu ɗaya waɗannan safin sun yi yawa shi yasa za a zo yin sujuda wannan yana sujuda kan duwawun wannan wannan yana zungurin goshin wannan wannan yana zungurin digadigan wannan a zare sahu ɗaya yanzu gashi nan sai liman ya taso irin mu dogayen limamai din nan sai ka gwabja mutum sai an yi da sallah ka ce ka yi hakuri to duk me kawo haka a janye guda ɗaya ya zama akwai tazara liman ya samu ya yi sujuda a natse ma mu su yi sujuda a natse to amma mu dai na farko hausawa dama ba mu san yadda tsarin ginin masallaci yake ba matsalan mu ta farko kenan don in ka kalli masallaci a ƙasar hausa yanzu ne aka fara ma tunanin a gina masallaci da girma amma da zai ga an yi masallaci kamar ɗakin tantabaru haka dogo in ya shiga sai ya haka hakan ba haka ba zai tashi da dan bota to ka gani to sai a yi shi dan kukut sai ga sai an durkusa haka za a shiga haka sannan aka shiga kuma duk ana lallanguba haka to saboda haka wajibi sai an yi gyara a waɗannan abubuwan sahu din sai a zo a gyara shi yadda yake a sunna a zo ana tsayawa yadda tsayawar take a sunna to amma yanzu ko ka ce kana son a daidaita sahu yadda yake a sunna in dai an daidaita din haka mutane sun matse wannan bid'ar ta sababar da in aka zo hada sahun sallar jana'iza sai kaga wannan abin nan gaban shi kan duwawun wannan haka ba haka ake hada abin nan wannan ya jinjina ba haka ake ba wannan hada sahu da ake na gargajiya ne ba da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sallar gawa da ba a yi mata ruku'u da sujuda ana yin sahunta ne kamar yadda ake yin sahun ainihin sallah na yau da kullum mun gane wannan da kyau to sai mutum ya ce to a wannan littafi zai duba wannan to a wannan littafi kai ka duba kaga cewa irin wannan na duwawu da azzakari ake yi ko ba shine na duwawu da gindi haka ake hada gindin wannan akan duwawun wannan ba haka ake ba sai wannan duk gadon gargajiya ne kawai kuma wajibi a yi izala akan shi Allah ya shiryar da mu to shine sai malam yake cewa al-i'tidal to i'tidal kenan daidaituwa sai ka tsaya yadda kake to natsuwa kuma shine ya zama babu wani sukur-sukur ka tsaya din can to kada ya zama kuma akwai wani sukur-sukur ka so sanan ka ciro wannan mabudi ka mai da shi nan ka ciro wannan kwandala ka saka ta nan ka motsa hulaka haka to shine babu natsuwa duk waɗannan abubuwa da al-i'tidalu da al-i'tidalu daidaituwa da kuma al-itmi'inan ko at-tama'nina wajibi ne sai sun samu fi jami'i arkanis sala dukkan ainihin rukunai na sallah ثم يرفع صلبه من الركوع sannan sai mutum ya tsago bayan shi daga ruku'u wa hadha rukunun wannan rukuni ne an gane wannan da kyau ko idan kai ruku'u din nan ka ji datti da shekara saba'in kana yin sallah amma duk sanda daga ruku'u sai ka wuce ba haka ake ba fa in ka dafa gwiwa ka kana a ruku'u sai ka dago wannan dagowar rukuni ce a sallah idan baka yi ta ba baka da sallah shi yasa yace summa yarfa'u sulbahu sa'annan bayan ya natsu ya yi addu'o'i da zikirori da ake a ruku'u sai kuma ya natsu sai ya ɗago bayan shi sai ce sulbahu kashin bayan ka sai ka ɗago shi ma'ana ka ɗago wa hadha rukunun wannan ɗagowa ɗin rukuni ne wa yaqulu fi asna'il i'tidal a lokacin da yake daidaituwa yana ɗagowa ɗin nan sai ce sami Allahu liman hamida wa hadha wajibun wannan yin haka wajibi ne mun gane wannan lokacin da yake ɗagowa ɗin nan kana ɗago hannunka zaka ɗago sai ka ce sami Allahu liman hamida wa yarfa'u yadayhi an al-i'tidali 'ala al-wujuhi al-mutaqaddama sa'annan kuma lokacin da yake ɗagowa ɗin nan bakin shi yana faɗin sami Allahu liman hamida hannayen shi kuma yana ɗago su kamar yadda aka sifanta a can bayan inda ya gabata thumma yaqumu mu'tadilan sa'annan kuma sai ya tsaya ya daidaitu mutma'innan ya natsu hatta ya akhudha kullu azmin ma akhadahu har sai kowace gaba ta koma inda take wa hadha rukunun wannan rukuni ne a sallah ma'ana lokacin ɗagowar ba wai ɗagowa ce kawai farin labba jama'a in ka ɗago ɗin sai kuma ka tsaya ka natsu sannan za ka tafi sujuda ɗagowar dole ne tsayuwar kuma bayan ka ɗago ka natsu dole ne in ka ɗago ɗin sai kowace gaba ta koma yadda take to sai kowace gaba ta koma yadda take sai wasu malamai suka ce kowace gaba ta koma yadda take a tsarin halittarka akan hakan kace sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu a tsarin halittar mutum hannayen shi a sake suke sai ka saki hannunka daga nan wasu suka ce sai kowace gaba ta koma inda take inda take kafin ruku'u in ka dago yadda hannunka yake kafin ruku'u shine yana kan kirji sai ka mayar da shi duk waɗannan maganganun kowanne malamai suna ijtihadi ne akai mun gada wannan da kyau ko shi yasa babu faɗa akan wannan matsalar sai a cikin sifatus sala a cikin daidai da ya zo wannan wurin muhammad nasiruddin albani ya ce yana ganin cewa in aka ɗago daga ruku'u ɗin nan a mayar da hannu akan kirji to wannan bid'a ne mun gane imamu ahmad ibnu hanbali ya ce ko ka mayar akan kirji ko kuma ainihin ka saki hannun naka ya ce duk wanda kai daidai ne imam al-bukhari ya ce sai ka ainihin mayar da hannunka akan kirji haka al-hafiz al-aini ya ba da labari a cikin umdatul qari mun gane wannan ko to shine mas'ala sai ta taso wannan zafafa kalma da nasiruddin ya ce bid'a ne wannan a cikin addini sai aka aika da tambaya zuwa ga allamatul jazira bin baz aina yadhu al-musalli yadahu idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku ina ne mai sallah zai dora hannayen shi in ya dago daga kan ruku'u bin baz yayi cikakken bayani a cikin wannan littafi a ƙashin gaskiya shekarun baya da suka gabata na gamsu da waɗannan bayanai kwarai da gaske amma kasancewar samun silsilatul ahadisi sahiha wa shay'un min fiqiha wa fawaidiha a cikin mujalladi na biyar a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya ƙara bayani akan wannan mas'ala har yanzu ina ƙoƙarin in tabbatar da abin da yake daidai shi yasa a yanzu ba ni ɗauka kamar yadda nake ɗauka da cewa lallai sai mutum ya mayar da hannun shi a kirji tabbas in ya dawo mun gane wannan saboda ya kawo hujjoji gamsassu masu ƙarfi to inna ma ina nan ina ta bincike akan matsalar insha Allahu ta'ala amma za ku ga har yanzu na dago da garku ina mai da hannuna akan kirji mun gane amma waɗannan hujjoji nashi suna da ƙarfi ina bincike a kansu din ranar da Allah ya nuna mini cewa abin da muke a kai ɗin nan na mu mayar da hannu akan kirji tabbas shine daidai sai mu ci gaba da yi akan haka din ranar da Allah ya nuna mini cewa a'a wannan ne kuskure wannan fahimtar ce tashi daidai to sai mu dawo kuma sai mu bayyana jama'a sai kuma mu zo mu rinka saki ɗin addini kenan in kaga gaskiya ka bi amma ka ga gaskiya ka cije ka ce kai yadda ka saba din nan to gobe kuma in ka ga wani abin ka sake canza eh ka canza mana laifi ne da kakanka ba mu ba guje bane ya musulunta ko ba haka bane da can ba a aljanna ake ba aka warta ko mu muka fito aka zo aka haife mu gashi nan sai sai kaya siyo masara sai matarka an yi sussuka sai an gyara sai an yi kaza sai an ci ciki ya kumbura sai an sheka da gudu an je zawo duk wannan wahalar ba canji bane tsauran ba da tsauran haka to haka ba laifi ba ne yau kana kan magana kaza sai kaga cewa wannan abu akwai gyara a kai sai ka bari gobe ma sai ka zo ka nuna wannan din ma da ka kama bashi sai ka bashi ko kuma ta Salmanul Farisi ne Salmanul Farisi ibn al-Islam addinin bautar wuta yake majusanci ya dawo ya shiga kiristanci ya dawo ya shiga yahudanci ya dawo ya shiga addinin musulunci duk wanda ke neman gaskiya sai Allah ya tabbatar mai da gaskiya a ƙarshen al'amarin shi Allah ba zai ci amana shi ba mun gane wannan da kyau ko saboda haka ai muna nan muna bincike in muka gano haƙiƙanin abin da yake dan matsala ce ijtihadiyya wannan matsala an ta zama ijtihadiyya kamar yadda Shehu Dan Fodiyo yake faɗi a cikin Ihya Sunna yace ba ka kallafa mutane ka ce lallai sai sun bi abin da kai ma ka fahimta sai dai kai musu umarni na irshad ka ce jama'a ina ganin kaza ya fi to dangane da wannan matsalar babu hadisi karar da ya zo ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya dago daga ruku'u yana dora hannun shi akan kirji kamar yadda yake babu hadisi karara da ya zo ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in ya dago daga ruku'u yana ainihin sakin hannayen shi to shi yasa daga nan ne sai malamai sai suka tattauna ka'idoji na usul kowa ya dauko nashi ya ce ai shuruɗin nan da aka yi ya nuna cewa annabi baya dora ne da yana dora da sun bayyana wasu kuma suka ce a'a akasin wannan shuruɗin nan da yayi ya nuna yana ɗorawa ne tun da suka bada labarin yana ɗorawa a tsaiwa ta farko ba sai sun bada labarin yana ɗorawa a tsaiwa ta biyu ba ina fatan mun gane wannan Allah ya shiryar da mu to yace wa hadha rukunin wannan dagowa da daidaituwa din nan rukuni ne wa yaqulu fi hadha al-qiyam yace a wurin wannan tsaiwar sai yace rabbana walakal hamdu in ya ɗago ɗin sai ce rabbana wa lakal hamdu mun gane wannan ko to ko kuma ya ce rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ma'ana ko ka haɗa allahumma da kuma wawun allahumma rabbana wa lakal hamdu ko kuma ka ce rabbana lakal hamdu ko kuma rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu duk ɗayan da kai cikin waɗannan hudun ya tabbata ma'aiki salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi yana yi kuma yana nan tabbata cikin cikin sahih bukhari to abin da ake so irin wannan shine ainihin tanwi yau kai wannan gobe kai wannan raka'a kai wannan gobe kai wannan raka'a wa hadha wajibun ala kulli musallin fadar sami Allahu liman hamida da rabbana wa lakal hamdu din nan wajibi ne ga kowane mai sallah walau kana mu'tamman ko da ma mu ne fa innahu ورد القيامة كو فإنه ورد القيامة فإنه ورد القيام domin faɗan wannan ainihin sami Allahu liman hamida dinnan to wannan wirdi ne na wannan tsayawa din faɗan rabbana wa lakal hamdu din ma'ana liman ya ɗago ya ce sami Allahu liman hamida in ya tsayu kuma sai ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu ma mu ma ya ce sami Allahu liman hamida in kuma ya ɗago ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ya ce to kowane mai sallah zai faɗi wannan ko da mamu ne yake yin wannan sallah ɗin sai ya ainihin faɗi wannan ya ce fa innahu domin faɗar rabbana wa lakal hamdu ɗin nan wirdul qiyami shine wiridin da ake yi shine addu'a ko kuma zikirin da ake a lokacin tsayuwa amma tasmi'u amma cewa sami Allahu liman hamida fa wirdul i'tidal shi kuma wirdi ne ke zikiri ne addu'a ce ta lokacin dagowa ko mun fahimci wannan to dangane da wata matsala shine fitar da ainihin lamba a ƙasa ta biyu yace wala yushra'u wad'u al-yadaini ihdahuma 'ala al-ukhra fi hadha al-qiyam li'adami wurudihi yace bai halatta a ɗora hannu ɗaya akan ɗaya ba a wannan tsayawa in an dago daga ruku'u saboda haka bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wannan kalmar shine bin ba ya ce waye sanar da kai albani cewa bai zo ba kai dai baka sani sai ya kawo dalili ba shakka haka ya faɗi wannan risala yana da kyau a samu ka karanta ta kaga al'amuran da ke ciki matsaloli ne na ilimi idan matsaloli na ilimi suka zo jama'a za ka gani wannan ya faɗi wannan ya faɗi akwai lissafi da imam bukhari ya yi wanda dr ahmad da kuma wani dokta shi kuma a siriya wani zagalon duk sun haka wannan juzul qira'ati khalfal imam imam bukhari yana tabbatarwa a cikin wannan littafi matsala da muka tattauna jiya cewa lallai ne a baiwa mamu damar yayi karatu a bayan liman ko da liman yana karatu a bayyane hadisan duk da ya kawo akai da asarai sai da ibnu taymiya ya bi su ɗaya bayan ɗaya shi kuma ya musu raddi raddul imam ibnu taymiya alal imam al-bukhari sunan raddin kenan yana nan a wuri na haka juz'i sa'annan akwai kuma matsala akan anna mudrikar ruku mudrikan lirraka'a wani kuma ya ce anna mudrikan ruku laisa mudrikan lirraka'a shin in ka zo ka samu liman a ruku'u ka samu wannan raka'ar ko kuwa wasu ka ce ka samu wasu ka ce baka samu ba imamu shaukani ya yi littafi wani kuma ya zo shi kuma wani dan kasar habasha nan wani mutum shi kuma ya zo shi kuma ya raddi akan haka haka to sai ka karanta nan ka karanta nan sai ka fitar da matsalar cikin adalci sai ka ga Allah ya shirya da kai abin da yake daidai amma a ce wai tunda an yi sabani duk wanda ka ga dama ka dauka musulunci kuma kuna son kuma da shi sakarci kenan ko malaman mathematics ba sa irin wannan bankaura formula kaza za ta fitar da kaza formula kaza za ta fitar da kaza a ce duk wanda kaga dama ka dauka kamar yanzu a ce ne wannan wuta wannan ga inda tai wannan ga inda tai a ce duk wanda kaga dama ka ja haka ne kowace akwai inda ake janta akwai negative akwai positive wannan da inda za ta wannan da inda za ta in aka sa ta ba daidai din nan ba za ta yi ba shi shi yasa kar ku mai da addinin musulunci ya zama sakarci a ce yadda duk kaga dama ka yi wani ya ce haram wani ya ce halal sai a ce ka kalli wanne ya fi maka sauki dan Allah mutum yana sai da giya sai aka ce to wani ai sahabbai sun yi sabani game da siyar da giya wani sahabi ya ce haramun ne jumhurin sahabbai sun ce haramun ne an samu wasu daga cikin sahabbai sun ce halal ne to shikenan sai a ɗako to me hukuncin sai da giya ce to wasu sun ce haram wasu sun ce halal to malam wanne zan ɗauka sai ce ka ɗauki wanda kai fi sauki dan Allah yana sai da giya wanne zai ɗauka wanda yake sayarwa to ba banza Allah ne kenan zai raba gaddama ba sai a koma wurin manzan Allah manzan Allah ya ce Allah la'anci mai siyar da giya da mai shanta da mai dakwanta da kaza kaza manzan Allah ya raba gaddama ko to babu sabani kenan kwata kwata a matsalar ba a yi sabani ba in fa Allah da manzan Allah suna da na cewa kamar wannan matsalar da muka tattauna ita ce matsala mai sabani mun gane wannan ko ita ce matsala mai sabani wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza kowa bai da nassi karara to sai a ce to anan sai ka kalli abin da idan adalci to amma matsalar da ya zama wannan ya ce kaza ya ce manzon Allah ya ce wannan ya ce kaza ya ce saboda ina ganin kaza ina ganin kaza ina ganin kaza har ya gama maganar shi babu aya ko kuma ya kawo ayar ko hadisi ba inda ya cancanta aka fa hujja da su ba ba fa sabani aka ba kwata kwata fa ba a yi sabani ba sannan duk sanda aka ce an yi sabani ana kallon wani da aka yi sabani din nan wannan malami ne wannan ba malami ba to amma ya sa rigan malanta ne shi malami ne a cikin kungiyar shi shi malami ne a unguwarsu to amma an dawo ne ake kira malami a ilmance malaman usulul fiqi fa su ne kadai za su iya ce maka wani malami ne to amma mu a kasar mu yanzu duk wanda ya zo ya muku wa'azi kuka ji daɗi ya kafirta yan kungiyar da ba ta ku ba to babban malami ne mun gane wannan da kyau ko wanda wanda yake sukar ku komai ilimin shi to wannan ba malami ba ne to ba da haka ake gane malami ba akwai ka'idoji da gane malami waɗannan ka'idoji su ne za a bi a adalci a gane malami to wannan malami ne wannan kuma ya sa rigar malanta ne sai a ce wai malamai sun yi saɓani da za ka binciki wannan sai ga risala wannan bai iya tada bakinta daidai amma kuma sai a ce wai malami ne to shine sai ya ce wanzur in shi ita البط في الأصل صفة الصلاة صفة صلاة النبي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace in kaso ka duba ainihin cikin asali din shine sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallama li anna sifata salati nabi sallallahu alaihi wasallama badlun fil badlun min al asli fil qa'idati al arabiyya saboda nazo karanta na ce wanzur in shi'ita al batta fil asli sai nace sifata a sifati zai zama saboda sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama badali ne na asal a iya cewa wanzur in shi'ita fil asl a iya cewa wanzur in shi'ita fi sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar a ce an aisha ummul mu'minina ummul mu'minina badalun min aisha kamar yadda na buga misali kwanaki annahu wal lughatu haqqu man talab فخذ من الكتاب فخذ من الرجال لا من الكتب haka imamu suyuti yace yace da nahau da larabci haƙƙi ne a duk ga wanda duk yake neman ilimi yace amma ka je wurin malamai ka koya kar ka je ka kinkimi mulha ka ce tunda ana karantar da mulha ana karantar da littafin baiquniya kai ma za ka je ka koya za ka fito ne za ka ƙara hallaka za ka ga malaman larabci suna wata magana sai ka zo sai ka fahimci kuskure akan wannan magana ɗin mun gane wannan ko in ka zo babul badali babul badali sai ka zo ka ce babin canji to sai ka tafi wafa kenan ko canji badal to amma badal abin da suke nufi daban da abin da yan canjin wafa suke nufi da yan canjin risala na babin ciniki ko to shine sai a Sheikh Muhammad Nasiruddin yake cewa ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم yace kuma zai daidaita tsakanin wannan tsayawa da ruku'i wajen tsawo kamar yadda ya gabata ma'ana da ruku'unka da ɗagowarka daga ruku'u tsayuwan nan da za ka yi to ana son ka daidaita su to bayan wannan kuma sai as-sujudu sai sujuda thumma yaqulu Allahu akbar bayan ya ɗago daga ruku'u ya ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu akwai zikirori da zai ƙara zai ce bayan ya ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ce mil as-samawati wa mil al-ardi mil as-samawati wa mil al-arda ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kulluna laka abdu وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ياتي سمع الله لمن حمده Allah ya ji wanda ya gode mishi, sai kuma ya ce, Allahumma rabbana wa lakal hamdu, ya Allah Ubangijinmu godiya ta tabbata gare ka, to sai ce mil as-samawati halin kasancewar godiyar nan tana mai cika sama. shi yasa mil a za a ce saboda hal ne dukkan hal da zuruf dukkan su menene mansubat sai ce mil as samawati halin yadda godiyar tawa take to ta cika sammai ta cika kasai wa mil ama shi ita min shay'in ba'd haka kuma halin kasancewarta ta cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa na'am ina zuwa tukun ai na annaba ake gabatarwa mun gane wannan da kyau ko a mun gane wannan halin kasancewa godiya ta cika sama da ƙasa kuma ta cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa sannan ahalas sana'i wal majidi wannan munada ne shi yasa kaga amma harfin nida din mahzuf ne ya ahalas sana'i wal majidi ya Allah kai ka cancanci girmamawa kai ka cancanci yabo shine ahalas sana'i wal majidi a haqqu ma qala al abdu duk abin da bawan Allah ya faɗi game da kai ya yabe ka ya wasa ka ka cancanta ya Allah kulluna laka abdu dukkan mu ka ne Allahumma ya Allah la mani alima aqaita babu wanda zai iya hana abin da ka bayar wala mu'ti lima mana'ata babu mai iya bayar da abin da ka hana wala yanfa'u zal jadd minkal jadd girman mai girma ba shi da amfani a wurinka sai in yayi aiki yau ma layan fa'u malin wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim da ɗanka da jikokinka da kowa ya naka ba zai amfana maka komai ba a ranar alkiyama sai in ka ji da kyakkyawan aiki mun gane wannan da kyau wannan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yi wani lokacin yana ragewa sai ya ce mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-abd mun gane wannan wani lokacin mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd sai ruku'u an gane wannan da kyau ko wannan kenan wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah sai wani mutum ya zo da ya ruku'u ya ji ya samu ainihin wannan ruku'u da ya dago shi kenan sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko kuma hamdan kasiran tayyiban mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ko hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi duk ya tabbata ɗayan waɗannan uku da aka idan da sallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce waye yayi magana a sallah a dazu wannan mutum sai ya shiru jama'a waye yayi magana aka ce sai wannan mutum ya ce subhanallah yau da na san haka ne da ban zo ba ta yake laifi yayi sai ana uku annabi ya ce wane ne yayi magana ba laifi yayi ba sai ya ce ni ne ya manzon Allah sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce hakika na ga mala'iku talatin da wani abu suna wawa so kowa yana cewa shi zai kai wannan ga Allah kar ka ruɗe na jiya da muka faɗi na wajen du'a'ul istiftahi da wani yazo ya kabbarta nafila yace Allahu akbar sai yace hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi wannan ma ya zo wajen du'a'ul istiftahi na nafila annabi yace ya ga mala'iku goma sha biyu anan wannan kuma na wajen ruku'u dagowa yace ya ga mala'iku talatin da uku talatin da wani abu suna wawa su mun gane wannan da kyau ko to wannan kenan to abin da yake daidai shine yau sai kai wannan سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حكم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ko za ka iya haɗawa kamar yadda bimbaz ya kawo a cikin wancan littafin nashi sahihiyar magana shine ba za ka iya haɗawa ba ma'ana shi bimbaz yana ganin ka iya cewa hamdan kafiran sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan kafiran tayyiban barakan fihi min as-samawati wa min al-ardi wa min a aka ce kada ka haɗa din haka wannan kuma ba sunna bane cikakken bayani yana nan a cikin asalin wannan littafi tufatu sala da kuma littafin al-azkar da kuma littafin nazlul abrar na ashir Hassan Khan mun gane wannan da kyau ko to amma duk sallar da za a yi mata alkunuti ba a yin waɗannan abubuwa ana cewa sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu sai a fara Allahumma kaza Allahumma kaza sai a ci gaba ita ba a yi mata wannan mil asamatu ba a hamdan kafiran daga sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu ake ci gaba za mu zo mu samu anan gaba insha Allah kada to shine sai yake cewa thumma yaqulu Allahu akbar wujuban sannan sai ce Allahu akbar fada haka wajibi ne wayar fa'u yadaihi ahyanan wani lokacin zai iya daga hannayen shi in ya so ma'ana lokacin da zaka tafi sujuda din nan kana tsaye to sai ka daga hannayen ka wani lokacin sannan sai ka tafi ainihin ita sujuda din sai al-khururu alal yadai sai kuma fadawa sujuda din da hannu ma'ana abin da sunna ta nuna in zaka tafi ka tafi da hannu an samu hadisai da suka ce za a iya tafiya da gwiwa a takaicen takaita waɗannan hadisai duk da'ifai ne shi yasa Nasiruddin Albani yana da littafi risala akan wannan mas'ala duk mas'alolin da Ibn al-Qayyim ya kawo Ibn al-Qayyim ya kawo ya ruda hadisin Abu Huraira a cikin Zadul Ma'ad hadisin Abu Huraira yazo yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku zai sujuda kai ya durƙusa kamar yadda raƙum yake durƙusawa ya sa hannayen shi sa'annan gwiwoyin shi to sai ibn qayyim sai ya murde fahimtar hadisin sai ya ce ai raƙumi da yaya yake durƙusawa sai ya ce yana durƙusawa da hannun shi ne sai ya ce to don haka a cikin hadisin abu huraira akwai juyi kamata ya ce ya sanya gwiwoyin shi kafin ainihin hannayen shi amma sai ya ce ya sanya hannayen shi kafin gwiwoyin shi ina fata an gane wannan to abin da yake daidai shine ka kalli raƙumi ka kalli duk wata dabba ka gani ka kalli ƙafafuwan raƙumi na gaba za ka ga sun fi kama da gwiwawunka waɗannan gwiwoyin raƙumi na gaba za ka ga sun fi kama da gwiwoyinka waɗannan na ƙafa ka kalli gwiwoyin raƙumi na baya za ka ga sun fi kama da gwiwoyinka na hannu ka gwada ka gani haka akuya haka tinkiya haka sauran dabbobi in raƙumi ya tashi durƙusawa ko tinkiya ko akuya da ya suke durƙusawa da guyawunsu to su guyawunsu a hannu suke to shi ya durkusa da gwiwa kai kuma ka tashi sai ka durkusa da hannu shine sai ka gabatar da hannayenka amma shi ya tafi ya dira da gwiwa kai kuma ka tafi ka dira da gwiwa kun yi aiki iri daya to an hana ta kai koyi da shi to yaya ne saba mishi shine sai ka tafi da ainihin hannu kai kuma in za a tafi sujuda ana tafiya mujawwafan ne haka hadisin Abu Humayd bin Sa'id yace to wannan ma abin da za a yi maganin wannan bid'a ta tafiya a ture ko a dunkule shine sai in ana yin sahu yadda ya dace wannan ya tsaya yadda ya kamata ba ka tsaya an shaƙe ka ba kane kana numfashi da kyar amma ka sami yalwata in za ka tafi mujawwafan abubbuɗe ake tafiya haka abu sa'id ya siffanta baki ɗayan sahabbai goma da ke tsaye suna kallon suka ce kai gaskiya haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sallah to shine sai yake cewa al-khururu alal yadayn fadawa sujuda ko kuma durƙusawa sujuda akan hannaye da hannaye zaka fara dira sannan guyawanka thumma yakhirru ila sujudi ala yadayhi sannan kuma sai ya tafi sujuda akan hannayen shi ya kuma sai ya sanya hannayen nashi qabla rukubatayhi kafin guyawun shi bi hadha amara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi alazim Allah ya ji kan Nasiruddin Albani tun bai mutu ba shari'a kenan ka kawo mana magana sai ka ce haka manzon Allah ya ce sai mu ji zuciyar mu ta yi haske amma a fara magana surure kawai ai ta magana wallahi ko daɗi maganganun ba su da shi kamar yadda al-yamani yake yake cewa mai subul salam yace aqawilu la tu'za ila alimin fala tusawi duraiham yace duk magana da ba a danganta ta ga malam wane malam wane ya samu daga wane har daga annabi bai ce wallahi darajarta bata kai kwandala ba bata kai kwandala ba wannan magana ba ta da kima da ya gama sai ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umarni wa huwa sabitu anhu min fi'lihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan shine abin da ya tabbata daga aikin annabi sallallahu alaihi wa sallama wa naha an tashabbuh bi burukil ba'ir annabi ya hana a kamantu da yadda raƙumi yake durƙusawa wa huwa shi raƙumi inna ma yakhirru yana durƙusawa ne ala rukubatayhi allataini huma fi muqaddimatayhi su guyawun nashi suna gaban shi ne to da su yake durkusawa ko kai kuma guyawunka suna kafafuwanka to kai kaka durkusa da guyawunka da ke kafafuwanka kai koyi da raƙumi wanda ke durkusawa da guyawun shi waɗanda ke hannayen shi kai sai ka durkusa da hannaye ɗin sai ka tsaya da kyau zaka fahimci matsala tana da sauƙin fahimta amma in ka kalle ta a gigice ne da gaggawa sai ka kasa fahimtar ta fa idza sajada idan yayi wannan sujuda wa huwa rukunin ita sujuda din rukuni ce sai itamada ala kaffaihi sai ya ainihin wato natsu ya ainihin dogaru akan tafukan hannayen shi wa bafatahuma kuma sai ya shimfiɗa su karka ce ai ka shafa man shafawa ka shafa turare kuma ka je yanzu ka shimfiɗa su a ƙasa sahabban annabi da annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi sujuda a ƙasa ba abin da ya rage darajar su sai kai wai sai ga mutum yana wani tsatsogalawa haka kamar an ce sujuda akan kashi ka miƙe hannayenka ka yi sunna haka ake so za ka miƙe su zai zo duk zai siffanta mana ka miƙe su haka tun farko kafafuwan kafa ba so ake ka tsaya wannan kafa ka tana kallon gabas maso kudu wannan gabas maso arewa haka ba dan wani kawai in ya zo ya sallah haka in ya tsaya shi kenan sai ga ya haka shi kenan in an yi ruku shi ma yayi rosa din mun fahimci wannan da ko jama'a inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ko a wurin sallah aka kyale cutar da aka yi mutane ya isa Allah ya wa mutane azaba wallahi in ka je ka kalli yanzu dai wani tsohon bai la'asar ba yanzu nan ya da daga gona yanzu daga jeran wando da yar shara to yanzu ne zai yi alwala ya tsatsaga la'asar sannan ya tsatsaga magariba sannan kuma yanzu ya yi isha sannan ya kawo tuwo tari guda zai cinye ka gane wa Allah banna kenan da ka ci malmala uku ba za ka yi wa Allah ibada wadda ta cancanta ka ci abin nan abin bannar da kake ba ta kai gyaran da kake yi ba ka gani kuma shi kenan sai ya kwanta sai mun shari can kuma shi kenan ya tashi matar shi ya kwanta da ita shi kenan haka rayuwa take kawai minan nari ilan nari kuma kwata kwata fa bai jin daɗin rayuwa duk wanda yake rayuwa ba a bisa shari'ar da ma'aike zo da ita ba sallallahu alaihi wa sallam ba ya jin daɗi a cikin kunci yake ya mutu cikin bakin ciki kuma babu ruwan Allah da bakin cikin shi da ya rayu a cikin yaje kuma ya maka shi a wuta Allah ya kiyaye wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka kaga tun anan duniya sai ya rayu cikin kunci kuma ka gwada ka gani a ranar alkiyama sai Allah ya ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma in ma ya zama makanta ta zahiri a tashe shi ranar alkiyama makaho ko kuma a tashe shi da makantar zuciya tafi wuta Allah ya kiyaye قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا يا أبنجي يا أكي كتاشيني makaho wannan shi yake nuna makantar makantar ashe makanta ce ta ido gashi da ni ne basira ne ni ne gani ne yake kazalika atakka ayatuna wa kazalika al-yawma tunsa yadda ayoyinmu suka zo ka manta da su ka rabu da su haka yau za a bakka a cikin azaba kuma makaho Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa sai ya shimfiɗa hannayen nashi a ƙasa waya ba'u asabi'ahuma sannan kuma waya bummu waya bummu asabi'ahuma ya wajaba jama'a mu fahimci larabci fa ya ce ya bummu bai ce ya ƙabidu ba wajen sa hannaye wajen sujuda sai ya ce bammu haka sai ka haɗe su kaka wawware su kamar mai dakuwa a ƙasa sai ka shimfiɗe su haka da cewa yi wa ya ƙabidu sai dunkule su kenan za a zo kan wannan inda ake yi amma wannan waya mu sai ya haɗe tsakanin su haka wa yuwajjihu ha ila alqibla kuma ya fuskantar da yatsun nashi alqibla ina fatan muna fahimta yanzu ana siffanta mana sallah ne a aikace fiqhu ne wannan amma fa na sunna ba irin wanda muka gada ba wannan fiqhu ne amma na sunna dan duk waɗannan abubuwan da ake faɗi gaba ɗayan su an yi istinbatin su ne kai tsaye daga hadisai sahihai ya za ka gane haka sai ka koma cikin wannan matanin littafin na sifatin salatu sai ka gani su ne yake fassarawa to shine yanzu abin da ake kokarin a yi tun da dai mutane suna jin daɗin ɗin a su ji ana cewa a yi kaza a yi kaza to ya zama istinbatin ahkamu shar'iyya din daga alqur'ani ne da hadisi kadai ake ala fahmi a salafus salih sai ya ce wa yaj'alu kaffaihi hazwa mankibaihi sai kuma ya sanya hannayen nashi daura da kafaɗin shi wa taratan ya ja'aluhuma wani lokacin kuma zai iya sanya su hazwa uzunaihi daura da kunnuwan shi kamar yadda aka sifanta a can baya mun gane wannan inda zai aje hannayen nashi daura da kafaɗin shi ko daura da kunnuwan shi haka zai aje su sannan wayar fa'u zira'aihi anil ard ya kuma ɗaga zira'an shi hannayen shi ya ɗaga su daga ƙasa kai ya kwantar da su kai ya shimfiɗa su daga ƙasa kamar yadda kare yake kwanciya wujuban wajibi ne ya ɗaga hannayen nashi kada ya shimfiɗa su a ƙasa wala ya busutuhuma basal kalbi kar ya shimfiɗa su kamar yadda kare yake shimfiɗa hannayen shi a ƙasa wa yumakkinu anfahu wa jabhatahu min al-ardi kuma wajibi ne ya tabbatar da hancin shi da goshin shi a ƙasa wa hadha rukunin wannan rukuni ne mai muktasar yace in kai sallah hancinka bai taba ƙasa ba a cikin sujuda kwaya ɗaya cikin sallah ka sai ka sake haka ibnu abdul barr ma ya faɗi wannan daga malikiya ma kenan mun gane wannan ko wasu suka ce a'a inda sauran lokaci musahabi ne ka sake in ba sauran lokaci wasu suka ce ko da sauran lokaci ko ba sauran lokaci sallar ka ta ɓaci dole sai hancin ka ya taba ƙasa hancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taba ƙasa kamar yadda Imam al-Bukhari ya ruwaito Abu Sa'id ya ba mu labari yace an idar da sallar asuba masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi ruwa ruwa ya huda shi da daddare caɗi ya jika inda annabi yake sallah yace da annabi ya juyo sai muka ga caɗi yana ɗiga daga karan hancin shi yayi sujuda ya ɗora صلى الله عليه وآله وسلم ويمك ويمكن أيضا ركبتيه gwiyawan shi kuma ya tabbatar da su ma sun kafu a ƙasa a lokacin da ya sujuda ɗin wa kaza a turafu kadamaihi haka kuma jaffan yatsun shi shi ma ya tabbatar yatsun shi na kafa ɗin nan ya tabbatar jaffan su yatsun ya kwantar da su su ma sun fuskanci alƙibla kuma sun kafu a cikin ƙasa wayan subuhuma ya kuma kafe su a ƙasa su yatsun wa hadha duk waɗannan abubuwan da muka siffanto maka kulluhu dukkan shi baki ɗaya wajibin wajibi ne ma'ana sunna mu'akkada kamar yadda muka faɗi a muqaddima wa yastaqbilu bi atrafi asabi'ihi al qibla sannan sai fuskantar da gefen yatsun nashi su kalli al qibla waɗannan yatsun nashi na kafa wa yarussu aqibaihi duwai wayan shi kuma ya daidaita su kai ya muskuce wannan duwawu yayi baya wannan yayi gaba duwai wayan ma su ake daidaita su kun yadda sunna take bayyana yadda ake sujuda ko mun gane wannan da kyau ko to wannan kenan yadda ka ji an siffanta din nan haka fa ake yin sujuda in ka zo abinda yadda aka siffanta din nan shine cinyarka to sai ka lura so ake ta tsaya can haka kar ka sake cinyarka ta yi baya in cinyarka ta yi baya haka to za ka zo cikin ka zai kwanta akan cinyarka kenan kayi wata bid'a idan cinyarka ta yi gaba haka za kuma ka tafi bayan ka ba zai yadda ake so ba kenan ka goce sai cinyarka ta zama ta ainihin kafo a tsakiya haka tana tsaye ƙiƙam to za ga sujuda ka ta yi kyau mun gane wannan da kyau sannan hannu ɗin nan wasu suna yin kuskure sai su sanya hannayen duk sai su babbace haka haka ce ka sa shi daura da kafaɗinka kamar yadda in ka zo ka bara ta ainihin harama ko kuma daura da kunnuwanka kaga ashe bai kai ka sa haka bace nan a ƙasa ka babbace ashe ko da a cikin jama'a ne baka iya yin haka to kuma duk dai abin da yake ƙara cuɗar da al'amura ɗin zama irin na tahiya ɗin nan na farko ga yadda ake na biyu ga yadda ake duk ba a samun dama me yasa sai ai cincirin do a wurin sujuda shi yasa kaga da an fara karatun sallah sai wannan alwala ta kare wannan ya tusa wannan kaza saboda an matse ka mun gane wannan wannan ya zama ya kosa idan da sallah saboda me yana matse amma a rinka waɗannan al'amuran ana karanta su don a gyara ne fa al-i'tidalu fi sujud daidaituwa a cikin sujuda ma'ana an aka yi sujuda dinnan sai a daidaitu kuma a natsu wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi yana wajaba akan mai sallah ya daidaitu a wajen sujuda shi wa zalika bi an ya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan ala jami'i aba'i sujudihi yadda ake nufi da daidaituwa din shine ya ya daidaitu ya natsu daidai wa daida a bisa akan dukkan gaɓoɓin sujuda shi gaɓoɓin sujuda din nan wahiyal jabaha wal anf ma'an da goshi da hanci abu ɗaya ne tare suke tafe wal kaffani da kuma tafuka guda biyu in an hada ya zama uku kenan wal rukubatani da guyawu guda biyu in hada ya zama bakwai wa atraful qadamaini da kuma gefen karfafuwa guda biyu in an hada ya zama can biyar kenan in an hada ya zama bakwai don hanci da goshi abu ɗaya ne shi yasa yake ma'a to waɗannan gaɓoɓin sujuda kaga ka natsu a kansu wa man i'tadala fi sujudihi hakaza faqad itma'anna yaqinan faqad itma'anna faqad itma'anna yaqinan yace wa man itadala fi sujudihi hakaza wanda bi ya samu daidaituwa irin wannan da muka sifanta a cikin sujuda shi faqad itma'anna yaqinan tabbas ya samu ainihin natsuwa wal itmi'nanu fi fi sujudi rukunun aidan yace natsuwa din nan a cikin ruku'i kuma wajibi ne rukuni ne hawa yau kamar yadda daidaituwa take mun bambance maka tsakanin natsuwa da daidaituwa to kowane ɗaya sai ya samu a cikin dukkan rukunan sallah wa yaqulu fihi subhana rabbiyal a'la salasa marratin aw aksar sai ya faɗi subhana rabbiyal a'la sau uku ko fiye da haka ko kuma yace subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko kuma addu'o'i dai ga sunan iri iri na sujuda waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo su ya bayyana su malam ya kawo a cikin asalin wannan littafi ya bayyana mana yadda suke wa yustahabbu an yuksira du'a fihi ana so ya yawaita yin addu'a a cikin ita sujuda din fa innahu mazinnatul ijaba domin wurin sujuda din nan wurin da ake tsammanin Allah zai amsa ainihin addu'a ne to addu'ar wacce iri irin addu'ar garin su ko ta limamin garin su a irin addu'ar da annabi ya koyar wannan magana ita ce daidai addu'o'in da annabi ya koyar a cikin sujuda da cikin sallah suna ɗauke da duk irin buƙatar da kake da ita ta duniya ko ta lahira ko kuma ta duniyar da ta lahira gaba ɗaya shi yasa sai ka je ka bincika waɗannan littafai sai ka samu insha Allahu ta'ala to shine sai malam yake cewa wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi fi tuli kama taqaddama sai ya sanya sujuda shi ta zama ta kusa daidai da ruku'in shi wajen tsawaitawa kamar yadda bayani ya gabata wa yajuzu sujudu alal ardi ya halatta a yi sujuda a ƙasa wa ala ha'ilin bainaha wa bainal jabaha kuma ya halatta ya zama akwai wani shamaki tsakanin ƙasa ɗin da goshin shi min saubin kamar tufafi au busatin ko cimfiɗa au hasirin ko tabarma au nahawihi ko kuma makamancin waɗannan abubuwa ma'ana dan kayi sujuda akan tabarma ko akan wani yadi ko a leɓar rawaninka ko ka ji zafin rana ya yi tsanani sai ka ɗan jawo wani kwali sai ka sa wajen sujudarka babu laifi akan haka in kayi mun gane wannan ko shi'a ne suke nuna kawai cewa a sujuda in dai ba ma'attaqiyya ba in dai ba wai ka shiga cikin ahli sunna ba ka rinka boyewa yadda za su gane ka to shine za ka ainihin sai ka yi sai ka yi ta akan kasa ko akan wani abu amma akwai tsingaro wanda ainihin suke yi turba kasar kabarin sayyidina Husaini ce wai suke ibowa sai a mulmulata ita ce za a sa za ta rinka yin sujuda yanzu ma har an yi wata computerize wadda take da ɗan kwamfuta a jikinta ya karama in kasa za ta nuna maka yanzu kana sujuda lamba ta kaza kenan ma'ana kana sujuda ta uku to kana cikin raka'a ta biyu kenan sai ka eh a'a ina zuwa sai kai sujuda ta uku in ta nuna maka sujuda ta uku me take nuna maka cewa kana ainihin sujuda kana raka'a ta biyu kenan sai ka ƙara yin ɗaya kenan ko mun fahimci wannan to wannan shi suke kira turba a wannan suna yin ainihin sallah akan shi Allah ya kiyaye yana daga cikin ainihin bid'a kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ainihin a nisanci dukkan bid'a domin bata ce wata ran zan zo muku da wannan turba din za ku ganta insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu wala yajuzu an yaqra alqur'ana wa huwa sajidun bai halatta ya karanta alqur'ani ba alhali yana cikin sujuda a yanzu duk abin da muka faɗi game da shi a yanzu kowa yana yadda saboda yanzu an ga dil da ne in muna faɗa sai a ce mu ne musu sharri sai aka ji shehun ɗariƙa ma ya fito ya faɗi ana nan ana nan sai aka ji waɗanda suke tare da jagoran shi'an su ma sai suka fito sai suka faɗi shi kenan sai al'amura sai suka bayyana in ba don haka ba da duk abubuwan da muka faɗi sai a ce o sun yi sharri sun yi sharri suna faɗa da malam suna faɗa da gwagwarmaya suna faɗa da gwamnatin musulunci ba gwamnatin musulunci mun fi kusan a kafa gwamnatin musulunci amma gwamnatin musulunci ba za ta kafa ba sai an canza mutane aƙidar su Kumaini da ya zo zai kafa gwamnatin musulunci a Iran me yace cewa yana alfahari da kasancewar Allah da ya yi shi ɗan shi'a kuma yana jawo mutanen shi akan a kafa gwamnatin musulunci a ƙarƙashin shi'a dan fodiyo da ya zo akan me ya kafa gwamnatin musulunci akan sunna an kafa gwamnatocin musulunci akan sunna a dukkan bangarorin duniyar musulunci sai a Najeriya ba zai yiwu ba sai an sa shi'a kuma yanzu kowa ya ga cewa ba wai gwamnatin ake so a kafa ba tunda yanzu an zo an yi kawance da gwamnatin kafirci an yi kawance da ɗagutu an yi kawance da ofisoshin ɗagutu yanzu ba a kiran ɗagutu yanzu malam ake wa kamfen kawai to ana nan ana nan duk abubuwan da muka fito muka yi ta faɗi game da shi'a aka yi ta cewa sharri ne ana nan sai ya zama su kansu shehunan ɗariƙa suka fito suka faɗi to sai 'yan ɗariƙa suka gane ashe shi'an nan ba daidai ba ce to tun da dama su sun fi kowa rashin hankali sai suka ɗibo 'yan tauri suka zo suka yi musu nasu jihadin suka rinka tarar 'yan shi'a sai a je a ce wani ɗan uwa an sare mai hannu ɗaya Allah shi kenan sai a yi waɗannan habu haka tafiya tafiya tafiya ana nan kuma sai ya zama ‘yan kud da kud na tafiyar ta gwagwarmaya a kan ainihin ana son a jaddada shi'a ɗin sai suka dawo sai suka gane ashe shi'a ake shi kenan sai ɗayansu ya ce asiri ya bayyana a zazzaki ya zama ɗan shi'a shi kenan asiri ya bayyana asiri ya bayyana daga bakinsu su suka je suka gano lokacin da aka yi islamic vocational course muka yi a nan basawa 1982 duk wanda ka gaya sai ce baka fahimta ba baka fahimta ba wasu an sare masa hannu wani ya zama gurgu wani ma yana lahira kenan tafiya tafiya tafiya tafiya shi kenan al'amura sai suka zo sai aka wayi gari yanzu al'amari kowa ya ga yadda ake da tun suna kyama a ce musu 'yan shi'a yanzu wai sai sa musu wata aƙida wai shi'anci shi ne son mutan gidan annabi wallahi tallahi wannan ba shi ne shi'anci ba shi'anci ma'anar shi zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai na zo muku da du'a sanamai quraish nan ta ta kumaini yanda yake la'anta abubakar da umar da ƴaƴayensu da duk baki ɗaya ya gama la'anta su kwata-kwata da abubakar da umar to shin lazimin kana son gidan annabi sai kuma ka ƙi matan shi sai ka ƙi sahabban shi misali lazimin ka so mutum da 'ya'yan shi da jikokin shi sai kuma ka zagi matan shi ka zagi abokan shi shine zai tabbatar da kana son wannan mutum kana son kuma 'ya'yan shi da jikokin shi in dai da gaske ne ana son annabi dole ne a so 'ya'yan shi dole ne a so matan shi domin ahalul baiti ba wai 'ya'yan annabi kawai da jikokin su ba duk wanda ya fassara maka haka ya hallaka ka don da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama yaya za a yi maka salatin da Allah ya ce a yi maka inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa ahli baitihi wa azwajihi sai da ya kawo wa ahli baitihi wa azwajihi da mutan gidan shi da matan shi ma'ana dole matan gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cikin mutanen gidan shi dan gashi da ya tashi salati sai da ya saka su a ciki akan fassarar wannan aya to duk sa'an da aka zo aka ce za a zagi Abu Huraira za a zagi Abubakar Siddiq za a zagi Aisha za a zagi Hafsa za kuma a taho a zagi Sayyidina Abubakar da Umar to dan Allah musulunci ba zai yi ba sai an zagi waɗannan mun gane wannan da kyau to yanzu matsaloli dai komai ya bayyana yanzu babu abin da yake a boye alhamdulillahi rabbil alamin yanzu mun ce muku yan shi'a suna yin sujuda akan turba ba za ku yi musu ba ko ba ku gani ba saboda me saboda za ku zo za ku gani sun sani tunda duk abubuwan da muka faɗi yanzu babu abin da bai tabbata ba duk abubuwan da muka faɗi game da yan shi'a yanzu sun tabbata har an samu ƙari akan abin ma da ba ku taɓa ji mun faɗi na aƙidarsu ba to yanzu ma duk wannan ɗin suna sujuda akan turba suna auren mutu'a duk baki daya sai aka ce ana musu sharri ne ana nan ana nan sai asiri ya tonu shikenan sai ga auren mutu'a yanzu suna yin abin su na ha ba ku ba ku insha Allah ba ku insha Allah to shine sai yace al-iftirashu wal iqa'u bayna sajdatayn bayani akan cewa ya halatta a zaman iftirash ya halatta kuma a zaman iqa'u a tsakanin sujuda biyu abin da ake nufi da zaman iftirash shine ka zauna a kan ƙafarka ta hagu ƙafarka ta dama kuma sai ainihin ka kafe ta yatsun su fuskanci alƙibla hannayenka ka ɗora su ainihin akan gwiwoyinka zuwa cinyoyinka abin da ake nufi da iqa'u a nan shine ka zauna akan ɗuwaiwan akan digadiganka da ɗuwaiwanka mun gane wannan ko to akwai iqa'u kuma wanda aka hana shine ka zauna a ƙasa a ƙasa da ɗuwaiwayanka kafafuwanka ka goce su hannayenka ka dafa ƙasa shine iqa'un da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana kai ma wannan zaman ko ba a hana ka ba ba za ka iya shi ba saboda sai yan yara waɗanda gabobin su ba su da kwari suke iya yin shi to wannan shine iqa'u din to amma da yake ba a karatu an san sunna ba a kasar mu na ga kai iqa'u na sunna sai a ce an hana fa wannan zaman zaman raƙumi an hana an hana shikenan sai a tafi a haka sai malamai da dan guntun ilimi suka yi ta azabtar da mutane kuma suka yi wa mutane asarar sunnoni haka zuwa ka tambayi Abdullahi bin Abbas cewa wannan ainihin iqa'u mu muna ganin shi da kuskure ne mutum ya asalla sai ce a'a sunnan annabin ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran sannan ya dago kanshi mukabbiran yana mai kabbara Allahu akbar wa hadha wajibun wannan wajibi ne amma ina son mana tambihi anan ba a jin kabbara jama'a ba a cewa Allahu akbar a'a Allahu akbar amma Allahu akbar a sai kiran sallah ne ake Allahu akbar Allahu akbar amma wajen sallah Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamd mun gane wannan ko shine yace wa yarfa'u yadayhi ahyanan sai yace wa hadha wajibun wannan dago kai din nan mutum yana mai kabbara to yin kabbara din nan wajibi ne wajen dagowa ma'ana sunna muakkada kamar yadda muka tabbatar wayar fa'u ya daihi sa'annan kuma sai ya ainihin ɗago hannayen shi ya ɗaga hannayen shi a hayanan wani lokacin ma'ana an ka ɗago daga sujuda ɗin wani lokacin sai ka ɗaga hannayenka to anan zan tsaya mana tambihi sai mutum ya ce ai ya karanta cikin bukhari an ce ai a annabi baya ɗagawa to kamar magana ta ta ɗazu dole ne karatu dai sai ka je ka yi shi a inda ya kamata akwai bambanci tsakanin annahayu da annafayu annafiyu anan shi ne abin da ya faru ma'ana korewa da kuma hanawa cewa aka abdullahi dan umar ya ce wa kana la yarfa'u yadayhi bayna sajdatayni annabi baya daga hannayen shi a tsakanin sujuda biyu wannan hadisi rawahu jama'a duk malaman hadisi sun fitar da shi to amma ba cewa ye wa qad naha arraf'il yadayni bayna sajdatayni ba cewa aka ya hana ba cewa aka baya yi abdullahi ibn umar ya faɗi abin da ya gani ne an samu sahabi ya fi goma sha uku waɗanda su kuma sun ga annabi yana ɗagawa mun gane wannan ku don haka almusabbitu muqaddamun ala nasi wannan yana tabbatarwa wannan yana tunkuɗewa wannan ya ce na ga annabi ya yi kaza wannan ya ce ban gani ba wannan ya nuna annabi wani lokacin baya ɗagawa ne wani lokacin yana ɗagawa shi yasa ka ji malam albani ya ce a hayanan wani lokacin annabi baya ɗagawa to sai ibnu umar bai gani ba shine ya je ba da labari akan haka aka ruwaici wannan hadisi akan haka ka je ka ɗauke musnan na al-imam al-humaidi a cikin musnadin abdullahi ibn umar na taɓa zuwar muku da shi nan ka je kuma ka ɗauki al-muhalla ta ibn hazmi a cikin juz'i na hudu juz'i na uku mujalladi na biyu da ya kawo wannan magana abdullahi dan umar da ya ce ya annabi baya ɗagawa daga baya an zo an gaya mai cewa annabi yana ɗagawa ya amince shi ma aka ce haka yake ɗaga hannun nashi a tsakanin sujuda biyu in ya ɗago daga sujuda ya ɗaga in zai tafi sujuda ya ɗaga har ma aka ce in ya ga wani baya ɗagawa yana sallah yana zaune sai ga wani yana sallah baya ɗaga hannayen shi tsakanin sujuda sai ya ɗau tsakuwa ya jefe shi haka sai ya waigo sai ya rinka mai ishara ka rinka ɗaga hannunka a wurin sujuda kaga ahlus sunna kenan ku jiya ya ce a'a kada a yau ya ce ayi dalili an ce annabi yana sai kuma mu tsaya muna jayayya so muke mu shiga wuta duk abin da aka ce annabi ne wallahi azimi in kai jayayya da wannan abu wuta zaka tafi fa a nan babu bambanci tsakanin mustahabi da farilla da kafirci da kowanne ne ɗaya ne in aka ce annabi ne sai kai jayayya jayayyar kana musu abin ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka kafircewa abin wannan abin zai kai ka wuta amma alhamdulillah annabi ne eh to shikenan sai ka zo yin sallah sai baka samu dama yi ba wannan ba za a zarge ka akai ba musamman waɗannan abubuwan da suke mustahabbai ne amma sai kai jayayya kai musu akan abin to wa kake zargi kana zargin annabi sallallahu alaihi wasallama ne ko kana zargi kana jayayya da shari'a shi Allah ya kiyaye ثم يجلس مطمئنا حتى حتى يرجع كل عزم الى موضعه yace sannan kuma sai ya zauna a natse har sai kowane ƙashi ya koma wurin da yake wa huwa rukunin wannan rukuni ne ma'ana zama tsakanin sujuda biyu din nan rukuni ne to shi yasa kaga wannan magana ta kashe sallar gargajiya kenan ko kaga tsoho ya yi cikin haka ya dago haka cikin haka shikenan an taba shi ce haka suka gada iyaye da kakanni to matsalar da aka fuskanta a ƙasar nan shine malaman da za a yi koyin da su su ma haka suke yin sallah malamin yanzu zai gama gaya muku ahalari da sauransu ana tashin aka tashi sallar sai a tayi zubar gado wani ya riga liman ruku'u wani ya riga liman sujuda haka shikenan sallama daga yayi shi ma sai a sallame jan carbi sai a yi rabin awa yanzu wani yana yana ta tilawa carbi amma sallah bata wuce ta minti uku ba tikat tikat tikat tikat yana sallama salamu alaikum haka sai ga ya jawo zu zu zu zu zu yayi ya sake maimaitawa ya zo addu'a haka za a ga yana jijjigawa haka yana jijjigawa shi dai a bashi shi kuma bai bayar da abin da za a bashi wani abu sallah ba tawassuli ba ce akan addu'ar da za ka yi to sallar baka tsaya ka yi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi ta ba kuma ka daga hannu kana addu'a a baka wani abu wa yafrishu rijlahu al-yusra sai kuma ya ainihin shimfiɗa kafar shi ta hagu ma'ana ya kwantar da ita fa yaqudu alaiha sai ya zauna a kanta wa hadha wajibun wannan wajibi ne anan yana siffanta yadda za a iftira shi din kenan wayan su burjilahu al-yumna kafar shi ta dama kuma sai ya ainihin kafe ta ita kuma ta fuskanci alqibla wa yastaqa yatsun su fuskanci alqibla shine yace wa yastaqbilu bi asba'a bi asabi'iha alqibla yatsun kuma na kafar tashi ta dama sai ya fuskantar da su alqibla wa yajuzu al-iqa'a ya halatta kuma ya iqa'u ahyanan wani lokacin ne iqa'u wa huwa an yantasiba ala aqibaihi wa suduri kadamaihi shine ya zama ya ainihin zauna akan duwaiwayen shi akan digadigan kafafuwar shi wa yaqulu fi hadhihi al-jilsa a wurin wannan zama sai ya ce Allahumma ghfirli warhamni wajbirni warfa'ni wa'afini warzuqni in ba wurin annabi ba duk duniyan nan ka kewaya babu wanda zai baka zikiri irin wannan sai dai daga annabi ne wannan addu'a ta haɗo duk baki ɗayan abin da kake so a duniyan nan da lahiran nan to sai dai a wajen taba'a din za ga alif alif din duk an mai da su alhamza wannan kuskure ne ya faru na matsaba'a alhamza ce kar ka zo ka ce allahumma agafirni allahumma agafirli wannan gwaranci haka zaka ji ana addu'a allahumma aftahali allahumma agafirli allahumma arhamni alu da taɗi ne wannan alu da taɗi mun gane wannan alu da taɗi duk alu aka ji an ce an taɗe shi ko da suka kaɗe shi ake yi shi yasa rashin iya wannan karatun rashin iya imla'i yasa sai ka ji an zo ana kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar ai kalmar Allahu tana farawa da menene alu da suka ko ba alu da suka bane ko ba kai karatun allo ba alu da suka lallan da shadda ko ba haka ba to in ka zo Allahu akbar Allahu akbar saboda Allahu ta farko ta zo a farko ne sai ka tashe ta da fataha Allahu ta biyu ta zo ne da ainihin suka saboda ta zo a tsakiyar jumla ne sai ka ce Allahu akbar Allahu akbar in kuma ba haka ban ka zo bismillah ma tunda duk ɗaya ne sai ka ce bismillahi arrahmani arrahimi tunda duk ɗaya ne duk alif ne da suka ko mun fahimci wannan saboda haka akwai ilimi sunan shi ilimi na imla'i zai koya maka a ina ne ake tabbatar da alif a ɗora mai alhamza a kai sai ka ji sun ce wurare shida ne a ina ne ba a tabbatarwa sai ka ji sun ce duk wuraren da ba waɗannan ba ana tabbatarwa akan sunaye misali abin da ya shafi ustu ustu wannan ana sa mishi alhamza sai ibnumun ustu ana sa mishi alhamza da makamantan shi dai waɗannan su ne ake tabbatar da alhamza a kansu a cikin ainihin sunaye a'a su ne ake cire alhamza a kansu a cikin ainihin sunaye ibnu ibnatu ibnumun ustun haka ga sunan dai in ka je ka samu dafan imla'i zaka ji sun lissafa maka su waɗannan tu annan ne ake cire wannan ainihin alhamza sai a bar shi da alhamzatul wasli in ka zo a farkon karatu za ka tashe shi a tsakiyar karatu sai ka kaɗe shi mun gane wannan ko alhamdulillahi rabbil alamin alhamdu alif ne da za ka ce wa ba za ka ce wa alhamdu ba sai ka ce walhamdu mun gane wannan da ke ko saboda haka kuskure ne a zo kiran sallah a zo ana cewa Allahu akbar Allahu akbar to sai ya zama har masallatan da ake da awar sunna din ma sai kaga wai haka ake saboda abun kunya ibadoji yadda aka gada daga yan ɗariƙa haka aka zo ana ci gaba da yi har yanzu ba ku bar ɗariƙa ba jama'a aƙida irin ta yan ɗariƙa ibada irin ta yan ɗariƙa mu'amalat irin na yan ɗariƙa ginin masallaci irin na yan ɗariƙa sahu irin na yan ɗariƙa aure irin na yan ɗariƙa riga irin na yan ɗariƙa wando irin na yan ɗariƙa komai irin na yan ɗariƙa har yanzu ba a bar ɗariƙa ba kenan wandunan mutane ka kalle za ka ga duk irin wandunan da aka gada daga ɗariƙa ne kun san ɗariƙa kwata-kwata ba a koyar da kai addinin da ya zo daga annabi za a bakka ne kara zube saboda haka wandonka ya wuce idan kafa tarbiyyar ɗariƙa ce ta bakka a haka da an tarbiyyar ka a bisa sunna da ba a samu haka ba tarbiyyar ɗariƙa ce ta bar mazaje suna sanya yalon kaya da kaya masu ruwan goro duk ɗariƙa ce ta bar su haka da an koya musu sunna annabi da namiji dai bai sa wannan ba mata ya halatta su sa yalo su sa kowane iri amma maza shari'ar da ta zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ta hana su sa yalo ta hana su sa mai ruwan goro mun gane wannan da kyau in an zo aure yadda ake auren yan dariƙa din nan haka ake na ahlus sunna to menene kuma bambanci aqida ko ash'ariya ne su ash'ariya ne ku jahamiya ne su ma jahamiya ne illa nadiran fa wallahi dan duk inda aka samu gyara sai kuma kaga yan uwansu da ke da awasu ahlus sunna ne sai sun yi musu sharri tun yaushe ake muku nasiha akan ku daina karantar da aqida ash'ariya amma har yau din nan akwai makarantar da aka karantar da littafin hayatul islam to da to hoto eh sannan aka zo ana gyara da ƙarfi hoto an yi magana hoto ba kyau sai da yan shi'a suka kai hotuna masallaci sannan aka ce a'a ha to kashin wani da wari naka ba wari hoton shehun wane ba kyau hoton shehu na ne da kyau dan Allah za a fahimci wannan gaddamar amma a ga kai duk kaya ga hotunan kan kace hoton shehun kowa ma ba kyau ko ba a ji magana ka ba dai ta girgiza mutane amma duk ɗakin ka ka lika hoton shehun ka sai kuma ka je ka ce na wani amma ba kyau shehu ya fi shehu ne duk sawa Allah ya kiyaye saboda haka wajibi ne a rinka gyara akan waɗannan abubuwa sallah din nan ku daina sallar da kuka gada daga ɗariƙa kwata kwata sallar da aka gada daga ɗariƙa ba sallah ba ce azumin da aka gada daga ɗariƙa ba azumi ba ne duk baki ɗayan ibadojin da aka gada daga ɗariƙa ba ibadoji ba ne kwata kwata saboda ɗariƙa ba addinin annabi Muhammadu ba ne ɗariƙa addinin tijjani ne tijjani kuma mun gaya muku ƙarara da kanshi ya ce shi ba musulmi ba ne mun zo muku da littafin ifadatul ahmadiyya ya ce amin saba ana kunu minal muslimin ya ce wallahi ma shamimna ra'ihatul islam ya ce ka amince ya kai saba ya ce ta kake mu musulmi ne ya ce wallahi ba mu shanshana kanshin musulunci ba kaji dan iska wannan zindiki kenan sannan cikin jawahir ma'ani ɗin shi ba sai da ya tabbata ba ya ce da mai bautar gunki da mai bautar wuta ya ce duk waɗannan baki ɗaya Allah suke bautawa saboda da ba Allah suke bautawa ba yadda Allah yake da kishi ɗin nan idan ya fushi duk duniyar sai ta wargaje inda wani ake bauta amma da yake shi ake bauta shi yasa ya kyale su kaji falsafa shi kenan duk mun zo muku da jawahir ma'ani mun karanta nan to yanzu wanda yake wannan magana kai ka ba addinin shi to shi yasa ya jama'atul muslimin wallahi azim duk abubuwan da kuka gada a ɗariƙa ɗin nan baki ɗaya ku amayar da shi ba addini ba ne kwata-kwata duk abin da ake na 'yan ɗariƙa ɗin nan kwata-kwata a sa hannu a soke shi a dawa a kalli yaya annabi yake yi to addini kenan mun fahimci wannan da kyau jama'a amma wallahi in ba haka ba ka mutu a irin wannan halin za ka waye gari cikin waɗanda suka yi asara a ranar gobe kiyama saboda haka wajibi ne sai a kula kullum muna ƙara jaddada wa jama'a yadda shi'a take ba addini ba yahudanci ba addini ba kiristanci ba addini ba tijjaniya ma ba addini ba ce wajibi ne jama'a duk abubuwan da aka gada masallatan juma'a sai ya zama masallatan juma'a kaɗan aka samu bambanci daga abin da aka gada daga ɗariƙa masallatan idi haka to duk waɗannan abubuwan yaya sunna bata ce wani abu bane a cikin sahihul bukhari akwai babin da ke bayani akan sallar idi akwai babin sallar juma'a akwai duk waɗannan abubuwan yaya aka bar su wajibi ne sai a bincike su yaya sunna ta ce sai a zo ana yin su ko saboda haka a ji tsoron Allah kuma kullum muna gaya muku waɗannan abubuwa kamar yadda dan fodiyo Allah ya ji kanshi yake faɗi a cikin shimfiɗa shi ta ihya sunna yace jama'a ba muna gaya muku waɗannan abubuwa bane dan mu tozarce ku yace muna gaya muku ne dan ku gyara ya ce in muna gaya muku ne don mu tozarce ku Allah ya tozarta mu idan muna gaya muku ne don mu ci mutuncin ku ya ce Allah ya mana hisabi da ukuba akan haka wallahi azim muna faɗi ne don ku gyara saboda ne saboda in ba faɗa muku akai ba shekaru iyaye da kakanni tasowa muka yi ga an ci amanar ku ba a gaya muku ba mun gane wannan ku sai tsoho ya kai shekara hamsin ba zai iya kai fatiha ba bai iya fatiha ba bai iya kulhu wallahu ba bai iya addu'o'in da ake za a sadu da mata ba shi yasa gashi nan duk sun haifi yara sun zama yan iska suna sa jajayen huluna suna gantale a gari mun gane wannan da kyau to in an lura da wannan menene maganin wannan bannar da aka yi shine Allah ya ce illal ladzina tabu wa aslahu sai an tuba an gyara wa bayyanu a dawo a bayyana dan haka dole ne a zo a bayyana muku kuma kuma ku fito ku bayyana Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa wa yaqulu fi hadhihi al-jilsa in mutum ya zauna tsakanin sujuda zuwa sujuda ba shiru ake ba kun san da a sallar gargajiya shiru ake ko in ka dago to mawa ma yake zama din balle ma ya shiru din tabbi jan da ya dago kawai shi cikin haka zai shi kenan sai ya miƙe Allahu akbar sai ka ji zai wani mutum ya wani gwarin haki saboda ya hada wa kanshi abin nan gudu da gudu ma'ana gagab gagab Allahu akbar Allahu akbar sai Allahu akbar shikenan ina fatan mun gane yasa an kai sujuda ka natsu sai ka dago sa'an nan ka dago kafin kai sujuda ta biyu sai ka ce Allahumma ighfirli Allah kai min gafara warhamni Allah ka ji kaina wajburni asarar da ne Allah dukkan mayan min da ita warfa'ani Allah ka ɗaukaka darajata wa afini Allah ka bani lafiya warzuqni Allah ka bani arziki dan Allah mai karage a cikin wannan duniya da lahira na farko Allahumma ghafirli duk zunubanka kana roƙon Allah ya gafarta maka warhamni kana roƙon Allah in ya gafarta maka ya saka ka aljanna shine rahama wajibirni duk asarar da kai da shekara 60 din nan da kai baki ɗaya wai sun yaudare ta kai dan ɗariƙa ne kana roƙon Allah ya mayar maka da wannan asarar yanzu ka samu sunna annabi ka mutu akan ta ba shine asarar da kai ba yanzu tsoho nawa ne ya asara fataran wani tsoho ya zauna can yayi tagumi ya ce oh shi dai yayi asarar zuwa duniyar nan yayi asara na ce bai yi asara ba tukuna yanzu da sauran lokaci yana da damar da in ya zo a ibn abu kuhafa baban abubakar yana da furfura da kyar yake tafiya aka kawo shi musulunci yayi asara ne ka zo ka gyara mana in ka ga kaya asara kawaye gari ne a gaban mala'iku a cikin kabari din nan baka je da komai na biyayyen ma'aiki ba kaya asara kenan kada Allah ya nuna mana wannan mauƙifin wannan matsayin Allah kada ya nuna mana shi mun gane wajibirni to duk asarar da ne Allah ka mayar mini in kuma ma al'amari ne na duniya Allah ya maka ijbari Allah ya mayar maka da duk asarar da kai warfa'ani Allah ka ɗaukaka darajata wa atini Allah ka bani lafiya warzuquni Allah ka bani arziki ba kuɗi ake nema da arziki ko na duniya ko na lahira ba to gashi wannan tsakanin sujuda kenan kuma yace wa insha qala in yaso zai iya cewa Allah rabbi ghafirli rabbi ghafirli zai iya cewa rabbi ghafirli rabbi ghafirli shi ma sun tabbatar da alhamza din sai ka ce rabbi ghafirli rabbi ghafirli ka ce rabbi aghfirli wa yutilu hadhihi aljilsa zai tsawaita wannan zama hatta takuna qariban min sajadatihi har sai ya zama kusa da ainihin wato sujuda shi mun gane wannan da kyau ko as-sajadatu thaniya sai kuma ainihin sujuda ta biyu tunda kai ta farko ka dago ka zauna kai waɗannan zikirori ثم يكبر wujuban sannan kuma ya sake cewa Allahu akbar wannan wajibi ne wa yarfa'u yadayhi ma hadha takbir ahyanan wani lokacin zai daga hannayen shi tare da wannan kabbarar wa yasjudu sajdata thaniya sannan ya sujuda ta biyu wa hiya rukunun aidan wannan ainihin wato zama din nan ai wannan sujuda din nan rukuni ce har wa yau wa yasna'u fiha ma yasna'u fil ula yadda ya a cikin sujuda ta farko haka zai yi a ta biyu bayan ya yi sujuda ta biyu sai jilsatul istiraha zaman hutu haka malaman fiqh suke kiran shi amma ba wai annabi ne ya kira shi ba balle a ce zaman hutu to zaman hutu kai da kake yaro ya zaka huta faɗan wannan magana ma bid'a ce duk waɗannan shegantakun da kaji ana yi wa jilsatul istiraha da dunkule hannu a sallah duk baki ɗaya allurar da aka yi muku ce a ɗariƙa har yanzu ba ku gama kasayar da ita ba in ba haka ba dan ne kana dan izalatul bid'a wai qamatu sunna ina ruwanka da a ce wannan kaza sunna ne ka ce wai ai an ce zaman hutu to ni ya zan huta abin da in ma hutun ne sallace baka yi irin ta sunna shi yasa baka san yadda baka huta din ba kullum aka tashi sallah qul huwallahu za a karanta kullum aka tashi sai a karanta tabayyada ko kuma tabayyada ba tabayyada ake cewa ba tabayyada mun gane to amma a ce an tashi sallah magariba an an karanta suratul a'raf ayoyi ɗari biyu da shida dan Allah aka dan sarara ya kace kai limamin ne yana da tausayi to amma sallar ce dama ake maka zagagagagan haka cikin gudu to shine ce jilsatul istiraha haka ake karanta shi ba a ce jalsatu sai a ce jilsatul istiraha jilsa in ya zo mubaf ko ya zo mubaf ilaihi to sai a karanta shi da jilsa in ku yazo kalma ita kadai sai ka ce jalsatu amma ba haka ba in yazo mubaf kamar wannan jalsatu al istirahati zai karanta shi haka jalsatu al istiraha haka ya kamata ma karanta shi saboda asalin alhamza din tawafful ce sai ka ce jalsatu al istiraha jalsatu al istiraha fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati thaniya ai yanzu ko ina ana yin jilfatul istiraha alhamdulillahi rabbil alamin wannan falala ce ta Allah ko ina Allah ya yada ko liman bai yi sai ka gama muna yi ko ba ka yi sai ga mataka na yi ko ba ka yi mataka ba ta sai ga ɗanka yana yi ko ina manzon Allah yana da rabo a jikinka ko ka ki ko ka so sai an fitar da wahalan nan da manzon Allah ya yi ba za ta tafi a iska ba insha Allah ta'ala ka haifi ƴaƴa goma sai manzon Allah ya samu guda ɗaya sauran kuma ku tafi kwasan can yadda kuka yi a kiyama fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya sai ka ga dattija ta sai saki hannun shi a sallah sai ga dan yaron shi dan karamin ya makale haka shi da kanshi an ce ka auna da taka da ta wannan yaron ya za ka sa sai ce wannan a sa excellent wannan a sa fiya fa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati ath-thaniya in ya dago kanshi daga zama na biyu wa arada an-nuhuba ya nufin zai yunkuri ila raka'ati ath-thaniya zuwa raka'a ta biyu kabbara wujuban sai ce Allahu akbar wajibi ne wannan kabbara wayar fa'u ya daihi a hayanan kuma ya ɗaga hannayen shi wani lokacin ma'ana an zai jilsatul israha din nan mun gane wannan ko wa yastawi qabla an yanhaba qa'idan ala rijlihi al-yusra in ya ɗago kan nashi daga sujuda sai ya zauna ya daidaitu zama dafa'an kafin ya yunkure ya tashi ya zauna akan kafa shi ta hagu mu'tadilan ya daidaitu hatta yarji a kullu azmin ila mawdi'ihi har sai kowace gaba ta koma wurin da take an gane wannan da kyau jama'a saboda haka muna fatan duk wanda ke ahalin sunna ka daina yin sallah babu jilfatul israha duk ahalin sunna ya daina sakin hannu a sallah jiya mun karanta malam yace babu kyau ko yace kada a yi yace wala yasjuduhuma kada ya saki ainihin hannayen nashi ai jiya mun karanta ko saboda haka karka tayi sallah ka saki hannayenka haka abin ma ba kyau wallahi fa sai ga mutum yayi wani haka zududu haka ko kuma ga mutum ya tashi sai ka ga wani goho haka daga sujuda tunda ba haka ake tashi a sallah ba ka taso daga sujuda sai ka zauna sannan sai ka yunkura sai ka tashi to ka bi sunna kenan amma daga sujuda sai ka wuce tsaye baka yi sunna ba fa amma mu ba mu ce ba za a bi ka sallah ba saboda mu muna da kan gado mun gano wannan za a bi ka sallah ka ji har ran da Allah ya shirye ka ar-raka'atu thaniya sai kuma raka'a ta biyu thumma yanhadu mu'tamidan 'ala al-ardi sannan kuma sai yunkuri tun da ya jirfatul israha to zaman jilsatul isra din kamar yadda na faɗi zaka zauna ka daidaita shi da zaman ka na ainihin wato tsakanin sujuda guda biyu wanda kowa ya ji irin gwargwadon yadda zaka yi addu'o'i a ciki amma jilsatul israha babu addu'a a cikin ta lokacin tashi a daga jilsatul israha babu addu'a da ake shi'a ne kawai Khomeini yace zaka ce bismillahi aqumu wa aq'udu to wannan bid'a ce irin wadda take al-Khomeiniyya ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجل إلى الركعة الثانية وهي ركن yace sannan sai kuma yayi yunkuri ya dogara akan ƙasa da hannayen shi sai ce al-maqbudataini qabdu ya dunkule su gashi albani ya fasara abin shi da kai yace al-maqbudataini hannayen nashi suna dunkule kama yaqbiduhuma al-ajilu kamar yadda mai damun kulli yake dunkule su ilar raka'ati saniya zuwa raka'a ta biyu wahiyar rukunin tashi zuwa raka'a ta biyu din nan rukuni ne to ba gashi ba albani ya fassara abin shi kuma ko albani bai fassara ba wanda ya ruwaito hadisin abu ishaq al-harbi da shi da ainihin an-nihaya ta ibnu asir duk ba sun fassara abin su ba saboda haka ya fassara dunkule